بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a yau Asabar 18 ga watan Zulhijja shekara ta 1446 wanda ya da 14 ga watan 6 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin Rasul Hakam na Al-Hafiz Al-Allama Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi a zaman da muka yi kafin a tafi sallah mun ta karkare hadisi babi na salatul istisqa babi da ke magana akan sallar roƙar ruwa yau insha Allah ta'ala za mu shiga magana akan wato salatul khawfi sallah ta tsoro da ake yi a sallah ta tsoro Allah ta'ala ya shar'anta mana ita yayin da dalilin ta ya kama so sarin kisfewar rana da sallah ta ta roƙar ruwa duk wasu abubuwa ne ake ake bukata ubangiji ya ya wato ya zo wanda falalansa to shi sallar tsoro shi kuma shine sallar da ake yayin da aka fita jihadi menene abin da yake akwai musamman a lokacin da ake kokarin tinkarar abokan gaba kowane gaba akwai irin sallar da akwai yanayin in in ta baci ga irin sallar da za a yi kamar da aka sani lokacin sallah a musulunci wani abu ne wanda yake ubangiji ya karfa wannan a cikin qur'ani na cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta lalle wata sallah a wanda ka ta ga mu'minai kuma wato wajibi ce abin yi wa lokaci abin yi abin yi wa lokaci ta da lokacin da ya kamata a yi ta idan mutum ya bari lokacin sallah ta wuce bai sallah ba to wannan malamai suna tantawan ma sallar su ta karbu ko bata karbu ba in dai da gangan ne ya barta so akwai wannan sallah kamar da zamu za a ga wato sallar ta sha babban yanayin da aka saba ana sallar ta yanda liman zai fara wasu rako'i tare da mamu mamu su koma baya kuma wasu mamu su zo a wai malamai suke ta magana cewa wai me yasa aka mene shari'a take nema ta nuna mana yayin da take cewa wato misallar roƙar roƙe su sallar tsoro a haka inda ai za a iya cewa bari sai an gaba yakin gaba kida yi nan ba ana magana akwai matakaiya na sallar roƙar ruwa ba ana magana wai mataki ɗaya ne ba akwai matakin farko mun fita da muka fita sai gashi muna kallon abokan gaba su ma sun fito suna jiran wato mu je mu karkata masalla daga baya sun zo su mana wato su goma daga tushe to kaga irin a wannan abu zaka je ka ce zaka za ku je ku yi sallah kuma alhali ga makiya gaba ku ba akwai kuma yanda ake yi yayin da tsoron ta tsoron yayi tsoro kusan kuna ganin suna ta muku wasu suna aiko muku wasu mizaya su mizaya tintali kuna tattarewa tsoro ya tsoro ana gure kar wato da kyaftawa da bismillah to daya a bari ya zama wato su yi banna da yawa ba irin wannan tsoro ya tsoro kuma shine wato ake cewa rijala awar kubala wanda zamu zo insha Allah zan yi magana akan duk wannan matakaiya akwai matakin farko shi ne yayin da ga muka abokan gaba kila ana wasu tattaunawa ne amma kuma an ga alamar cewa suna jejina ne samu wani yar kafa shi kenan sai misalar roƙo abin in kuma tsoron ya yi yawa shi kenan kowa sai ya sallah kusa kusa yadda ya tsinci kansa sannan kuma waɗannan sallolin da ake yi na roƙo akwai bambanci lokacin da muke fuskanta alƙibla su makiyan suna kallon alƙibla akwai bambanci akan kuma mun karkace alƙibla kowace akwai yadda ake yinta akwai kuma yadda mazala ya ya wato fadiya ake yi shi sa hadisai da suka zo a babu sallar roƙo suna da yawa suna da yawa imamu ahmad da ake tambayansa yake cewa tabbata fi salatul khawfi sittatu ahadith aw sab'a ayyuha fa'ala al-mar'u jaza yace ya wato ya tabbata a sallah na roƙo hadisai guda shida ko guda bakwai kowanne mutum yayi to ya ya halatta ibn al-qayyim sai yake cewa usulaha sittu sifatin asalin ginshikai da suka ba a ritan manzon Allah a sunna wasu sigogi ne guda shida idan wasu daga cikin malamai za ka ga in kana duba littafi za ka ga wasu na kai shi goma sha ba wannan wato lura da wato bambancin ruwaya ne amma kar a manta kuma ai ana samun waki a daya sallah daya wasu marwata su ruwaito da haka wani ya dan rage wani ya kara wani ya cika wani ya dan tawaye amma idan aka hada hadisan baki da inji imamu ahmad da ibn qayyim da sauran malamai suka hadisai ne guda shida zuwa bakwai suka yi magana akan wato sallar roƙar ruwa kowanne mutum yayi wannan ya wannan ya ya abu da na zo yi magana akan wasu daga cikin malamai irin su imam malik imamu shafi'i da imamu ahmad din sun zabi wata guda daya saboda ta fi sauki ba shine ma da ya kawo da ba hadisin salih ibn khawwat ibn jubay imam malik da imamu shafi'i da imamu ahmad sun fi zaben wannan sallah din ita sigar sanan sanan ganin ta fi sauki amma dai abin da yafi inganci shine kowanne aka yi ta halatta kuma musamman idan an lura da yanayin bukata da mutane a lokacin bukatar zai sallah zai sa sallah na hadisin salih ibn khawwat ibn jubair wataƙila ba ita ce bukatar da za ta sa a yi sallah ta abdullahi da umar zamu kanta hadisi shi yanzu ba wataƙila ba ita ce hadisin da za ta sa a yi sallah irin ta jabir wa jabir musamman hadisin jabir wato su suna alƙibla mu nema suna alƙibla ne kamar in kamar da muka zo makaranta za ku ga sallar an yi kusan a tare aka yi ko ba tare aka yi ba kusan haka aka yi sallah so insha Allah idan muka zo duka za mu yi za mu yi magana akan kowanne daga wasu daga cikin abin da ma da ya kawo na hadisan a wataƙila ba zai yi mu kawo hadisan duka ba in kuma lokaci ya bayi za mu iya kawo ragowar ko da ko da ishara ne malamai akwai abin da suke zakulowa a waɗannan hadisai da suka zo suna koya mana sallar sallan wato tsoro wa me yasa me sirrin shari'a da yasa ta shar'anta mana sallar tsoro to shine imamul imamul qarafi a cikin az-zakhira yake cewa an shar'anta mana sallan tsoro saboda mu lura da cewa da mu lura da maslahar lokaci yake cewa shari'atu salatul khawfi tadullu ala anna maslahatul waqt al-ikhtiyari a'zam min masalih istifa'il arkani wa husul al-khushu'i wa istiqbal al-qibla in an lura za a ga shi sallar roƙon yanda aka shar'anta mana a ciki akwai lokacin da za a ga wasu aikace aikace ba a cika su ba yanda aka saba a sallah khushu'in da aka saba sabu a sallah ba a cika su ba wani lokaci ma fuskanta alƙibla ba cika su ba tunda an ce an yi da wasu gungun mutane sun juya sun je sun ƙara sun ƙara a wula ba haka sun juya sun juya ma alƙibla ko ba sallame suka yi ba to me yasa me wannan me wata maslaha ce shari'a ta tsada nuna maka shine maslahatu alwaqt alhifaz ala alwaqt ala waqt salah wato maslaha na kiyaye lokacin sallah wannan shine abin da shari'a ta kasanta wato nuna maka cewa idan maslahan kiyaye lokacin sallah da maslahan yin sallan amma ba cikakkiya ba sun haɗu misali inda za ka yi sallan a cikin mota ne cikin mota ne lokaci yana nema ya ƙuri irin sai rage yi wato a sabi rana ta faɗi ta kawo sallar asar ba to yanzu da ka kiyaye sai ka sauka sannan kai sallar na cikakke da wato tsayuwa da karatu da rukui da sujada shi ya kamata ka kiyaye ko ka kiyaye lokacin sallah da to shine al-kharafi ke cewa idan muka duba salatul khawfi yace wannan shari'atu salatul khawfi tadullu ala anna maslahatul waqt al-ikhtiyari a'zamu min masalih istifa'il arkan wato ka kiyaye maslahar lokaci wannan shi yafi shi yasa malamai ba sa wasa da lokacin sallah ba sa wasa da lokacin sallah abu ne ba abu ne mai sauki ba kamar mu ne ba wani abu ya tare mutum kawai sai ce bari bari wato kamar ɗan kasuwa ko ɗan kwadugo sai ce shi in ya zo ya zo da ishadi ya kawo wannan salolin baki daya to wannan kaga muna yana yana rubutu a ruwa malamai da yawa suna cewa ba tabbas za a sallar sa saboda maslahan kiyaye lokaci duk abin da aka mishi lokaci kamar Ramadan ne mutum ce shi yanzu lokacin Ramadan ya da wasu aikata aikace dan haka zai rama su a Zulhijja ko Shawwal misali kaga yanzu wannan a kaga bai kiyaye lokacin ba shi kuma kiyaye lokaci wannan dama da wannan aka hotar da kai kai to shine shi al-Qarafi a cikin zakhira yake cewa shar'anta mana wannan sallar tsoro yana nuna cewa maslahan kiyaye lokaci lokacin ma na ikhtiyari ba zaruri ba lokaci na ikhtiyari ya fi wato girma akan maslaha ta istifa'il arkan wato istifa duk wuri kuna sallah ka zo da shi cikakku wa husul khushu'i kuma ka khushu'i a sallah yanda ake bukata wa istiqbal qibla da abu makamacin wannan can inda yake cewa wala bayru kwatan kwatin haka as-salatu bit tayammum sallah ya tayammuma tadullu ala anna maslahatul waqti a'zamu min maslahati tahatul ma'i tana nuni zuwa ga cewa maslahar lokaci ya zama koda baka samu ruwa ba gashi baka da tsarki kai taimama ka kiyaye lokacin sallah ya fi girma akan ka ce wai kai ka dage abar kallafawa sai ka je wanda zaka samu ruwa wannan wato nan wannan malamai duk suna bi wata irin wannan nasi wani su zakulo masali da maqasid da kuma alqawaid alfiqhiyya qawaid alfiqhiyya a yanzu ana kira su maqasid da sauransu maqasudi ne yasa shari'a take shar'anta mana wasu daga cikin dokoki wannan shi ma banda shi alqarafi ibn ibn taymiya shi ma kusan wannan din shi ya fada yace walaysa walaysa zalika illa li ajli waqt ba wani abu bane ba wani abu ne yasa aka shar'anta mana sallar tsoro da ire-iren su ba sai da a kiyaye maka lokaci shi yasa da yawa daga cikin malamai kuma wannan shi ra'ayi ibn hazm zahiri da wasu daga cikin malamai da ibn taymiya suke cewa idan mutum da gangan ya bar sallah ya ki to magana mafi inganci shine ko da ya zo ya sake yin ta Allah bai karba ba kare ba kan kasu lokaci eh shi yanzu a tsakanin shi da ubangiji sai dai kafara sai dai wato istighfari in kace ya kafara to kaman wanda ya rantsuwa ne da ƙarya kace ya da wani abin da Allah zai yafe mishi ya da wani abin da Allah zai yafe mishi ne ba abin da zai zai gabata Allah ya yafe mishi sai dai tuba kawai da kuma komawa wajen ubangiji tuba wanda yake wato da zuciya daya amma kawai ce ya raye wasu abubuwa shikenan kaga wanda zai bayi waɗanda ta su tsere yin bautan Allah daga nan sai a koma kuma sai tara sai wasu adadin wasu kwanaki sai ce ba zai je rama so da haka Allah ta'ala ba zai karɓi wannan ba da abin da ubangiji ya mata sharadi da lokaci in mutum ya ki zuwa ya ki yadda ya shi a lokacin da matsala ya ya shar'anta to wanda kuma wato Allah ta'ala ba zai karɓa ba sai hadisi na farko da mala ya kawo mana ababi shine hadisin Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab mala ce an Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala salla bina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salat al-khawf fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذي معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخر فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة wani hadisi abdullahi ibnu ibnu umar ibn khattab Allah ta'ala ya da su duka shi da babansa yake ruwaito mai cewa sallami na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawf manzo Allah yayi mana sallah sallah na tsoro sai ba da ayyami a wasu daga cikin kwanaki da ya fita jihadi allati laqiya fiha al'adu wanda ya gamu da abokan gaba a wannan wato ya fita halin abokan gaba a wannan yaki da faƙama ƙwa'ifatun sai wasu daga cikin wato gumbu na sahabbansa suka miƙe don su sallah ma'a tare da manzon Allah wa ƙwa'ifatun wasu daga ci kuma mi'iza ila aduwi suka fuskanci wato abokan gaba kaga wannan daga yana nuna maka cewa su abokan gaba a wannan hadisin ba ba sa alƙibla kenan tunda shi an ce gashi sun wanda sun fuskanci abokan gaba su kuma kamar manzon ya ba ya ba abokan gaba baya ya je yana sallah wa sallama bil ladina ma'ahu raka'a manzana sai ya sallaci wato wanda suke tare da shi sahabar da suke tare da shi raka ɗaya kar kuma ta wannan ana tafiya da sauransu ai kasar ce sannan kuma a saboda kada ka bi za a yi za ka yi rabi kaga za su insha Allah za mu zo bi magana kan in a lokacin zaman gida ne ya abin ya zai faru in a hadariya ce hadariya idan kaga azhar ce ko la'asar biyu biyu biyu zai rabu amma iskalin shi a ce akwai magariba bai uku to kaga wanda zamu zo magana kan abin da su malamai suke fada thumma zahabu bayan su yarka dai sai suka tafi waja al-akharun sai wasu suka zo daga cikin sahabbai wanda kusa sallah ba wa salla bihim rak'atan sai salla ya salla raka'a ɗaya tare da su wa qad qa'ifatan rak'atan rak'a sai dukkan gungun guda biyu daga baya suka rama raka'a kowace ta rama raka'a raka'a daga ciki raka'a biyu ce dama manzala ya fara yin raka'a ɗaya tare da ɗaya daga cikin gungun daga baya da aka yi raka daya suka koma sannan kuma wannan sun koma matsala ya jira sai suka suka ƙara sallan suka sallabe suka koma ko ya aka yi abin ya faru daga nan kuma su ita wacce ta dawo matsala yana yana jiran su aka ƙara sallah da aka ƙara sallah matsala kuma kaga shi da sallami inda ba zai yi raka uku ba su kuma suka tashi suka ƙara so raka ɗaya su wannan haka haka imamu haka mala ya kawo wannan hadisi hadisi na al-bukhari da muslim hadisi ne wanda yake suna ruwaito shi ta hanyar imamu ibn shahab az-zuhri ibn shahab az-zuhri yana ruwaitowa daga salim ibn abdullahi ibn umar daga babansa abdullahi ibn umar yana rutuwa daga salim ibn abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar cewa mazala ya yi musu sallah irin wannan amma akwai ruwaya da imam malik ta ce a sahihin ita ma fata cikin matsalar imam malik ya kawo ta zan bari in karanta mana ita ma daga baya sai mu shiga hadisi hadisin mai kokarin wato sharhin wasu daga cikin abin da aka ambata akwai hadisin salim ba shi kadai ruwaito ba akwai nafi' maula ibn umar salim da nafi maula salim ya fi shi girma a wajen malamai ya fi shi wato zama malami kuma ya fi kwarjini in ajalliya ake nuni ake ake abin da kuma ya magirme shi to nafi shi kuma ya daga cikin wato barrin bayi na Abdullahi dan Umar wanda suka lazimce shi kuma suka dauki ilimin sa to har malamai suna kokarin wato hada su shi da dan wai wane ne ya fi kiyaye hadisi Abdullahi dan Umar to in a wajen wato girma ya da sani ilimi tabbas salim ya fi shi to amma wajen haddace hadisan duka wato malamai suna an canjar gaskiya wani ya ce wannan wani ya ce wannan to sai dai da yawa kuma idan kana bin ruwayoyin su zaka samu shi Nafi Maula ibn Umar yana kawo ruwaya ta cikakkiya ita shi wani lokaci ya fi cika ruwaya kan Salim ibn Abdullah ibn Umar shi na mai da zan kawo da ruwayar sa wata kila ta ƙara sa wasu abubuwa su ƙara fitowa a ruwayan Malik da yake ruwatowa daga Nafi' daga Abdullahi dan Umar ya ruwato a cikin Muwatta kuma Imam al-Bukhari shi ma ya fitar da ita ah yake cewa anna Abdullahi bin Umar kana idza su'ila an salat al-khawf Abdullahi dan Umar ya kasance idan aka tambaye shi akan sallar tsoro kala sai ce taqaddamu al-imam wa ta'ifatun min an-nas liman ya shiga gaba da gungu da wasu da wasu daga cikin gungu daga cikin sahabba wato mutane da suke tare da shi fa yusalli bihim al-imam rak'atan sai liman ya yi raka'a ɗaya tare da su ويكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا sai a sami wasu gungu su kuma suna tsaya tsakanin su da makiya su ba su sallar ba fa idza sall fa idza sallu idan suka yi sallah aw fa idza salla alladina ma'ahu raka'a idan wanda wato suke tare da liman suka yi raka'a daya istakharu makana alladina lam yusallu sai su juya da baya su koma wajen waɗanda ba su sallan ba wala yuslimuna amma kashi sallama wala yusallimuna afwan wala yusallimu da karshi sallama an ji kaga wani ta kara wani abu a wannan ruwayan babu ita ta kara wani abu wala yusallimu da karshi sallama kaga da suka tashi a wurin ba wai jira manzo Allah yayi su karasa sallan ba ba jira yayi ba su karasa sallan su sallame da kansu a da ya tsaya aka wato da manzo Allah ya raka ya tare da su sai suka juya kawai a cikin raka'an nan ba suka juya kuma suka ba su fuskanci al-qibla ba sai suka fuskanci abokan gaba kuma kamar da za mu zo mai magana wannan ta faru ne a gazuwa ta zatar riƙa zatar riƙa a wani da najar ne kusan ya yi kusan hannun riga da alƙibla su kusan dole ba ya zama sun juya wa alƙibla ɗin eh wai ta kaddamu labi da lam yusallu sai wanda su su sallan ba sai su zo su ba gaba fa yusalluna ma'ahu raka'a sai su salla raka'a ɗaya tare da su thumma yansarifu al-imam sanan sai liman shi kuma ya sallama sallarsa kaga misali ya riga waɗanda sallabiya kenan wa qad salla rak'atayn zai zama shi yayi salla rak'a guda biyu fa yaqumu kullu wahidin min at-ta'ifatayn sai kowanne gungu daga cikin wannan gungu wato mutane guda biyu bangarorin mutane guda biyu sai sai su zo da faisalu da abu sai rak'atan wahida sai sallaci siramar ka'ida ta yi saura a wajen su ba'da an yansarifa al-imam bayan liman ya sallama sallah fayakunu kullu wahidin min at-ta'ifatayn kar sallar rak'atayn sai a samu su ma kowane gungu su ma an samu kowace ta ita ma ta yi bakata sallar raka'a guda raka'a biyu fa in kana wace to wannan ya kare insha Allah to amma dai wannan wannan kaga ya kara fito da wani abu anan cewa yanda asali wannan wannan wannan ruwaya da Abdullah ibn Ibn Umar nafi daga baya ya nuna game da kitabu a cikin motsa da sauran littafai na hadisi ya nuna cewa ban san wani awafa ce Abdullahi dan Umar yana rubutu wannan ruwaya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya halanta ya ga manzon Allah yayi sallah a wannan yaki dan za ta fita kaga a ciki a takeice yanda abubuwa suka faru manzon Allah yayi sallah raka'a biyu da ba za a yi kuma abokan gaba sun zo a kishiyar alƙibla ba wai fuskantar alƙibla ba to da aka tafi sai manzon Allah ya dauki wasu bangare daga cikin sahabbansa sai je sallah da su da ya sallah raka daya da ya raka daya su kuma waɗannan wanda yake an yi raka daya da su sai suka juyo ba tare da su sallama ba sai ji suka fuskanci abokan gaba su kuma waɗanda suka yi sauri suka zo da sauri suka zo suka riski liman yana tsaye da za ka dan ja sura mai dan tsawo yana tsaye saboda su zo su sami cikakkiyar raka'a tare da shi in aka zo kuma a raka'a ta biyu shi wani zauna in ya zauna sai ya sallama sallarsa shi liman idan ya sallama sallarsa shikenan su kuma waɗanda to a za mu zo magana akan cewa to taya za su rama duka su sauran kungiyoyin guda biyu za su rama sallolin su akciyar ko izu guda biyu to taya za su rama su ɗauko in za mu zo insha Allah magana akan alhafiz ibn hajar yanda ya taujihi magana saboda a fahimce shi amma dai na san an fahimce yadda wani abubuwa suka faru ba wai yadda muka saba a malikiya akwai ikhtiyarin malikiya shine hadisin gaba za ka galibi shine a ce ya zauna ya tsaya ya jira su su sauri su karasa ko wani abin wannan zan sha Allah hadisin gaba zai zo ya mana bayani amma ba wannan shine abin da muka saba sani a mazhabin malikiya ba ibn abdullah ibn umar yake cewa sallami na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo yayi mana sallah wato a ɗaya daga cikin ranaku da ya fita na ya kokansa wani ya nuna maka cewa abdullahi dan umar ya halalci ya halalci wannan wannan yaki wannan yaki din abdullahi dan umar lokacin da aka zo a tafiyar hud manzo sai ya ga ya dai kankata ce koma sana kaga yayi bil ijma a wajen malami Abdullahi dan Umar bai fara zuwa yaki ba har sai da shekara uku suka gabata Abdullahi dan Umar ya fara zuwa yaki ne a Ghazwatul Khandaq to malami sai da sabani akan cewa wannan yaki a wani yaki ne a wasu ruwayoyi suna cewa zatu riqa ce aka wannan wannan sallan da Abdullahi dan Umar ke bada labari amma malaman tarihi da malaman wato malaman hadisi da sauran malamai suna da sabani aka cewa wace shekara ce aka fara shar'anta salatul khawf galibin malamai galibin malamai sa cewa za ta zama tunatar riqa ta faru ne a shekara hudu bayan hijira shekara hudu bayan hijira a bayan an yi khandaq wannan wato yaki na zatul riqa ya faru wajen najar ne najar kamar kace tudu na Madina wato can ya dan tudu ba Madina aka shine najar a wancan lokaci a to amma wasu wasu daga cikin malamai kuma sun ce ba shiga ta hudu bane akwai malamai da suke cewa kam ibn ishaq shi ke cewa wato shiga ta hudu ne akai sallar akai wannan yaki na zatu da ta ibn sa'ad da abu mashar as-sindi da wasu daga cikin malamai kuma cewa shiga ta biyar akwai wasu daga cikin malamai da suke cewa shiga ta bakwai bayan haibar kaga ba da magana ba shahudai guda uku akwai magana cewa ya faru a shekara ta shida cikin na bakwai akwai magana shiga ta hudu akwai magana shiga ta biyar wannan duka akwai wannan malamai sun faɗi wannan ba sai Imam Bukhari ya rinja da cewa wannan yaki da Abdullahi dan Umar ke bada labari za ta daka ya faru ne wato a shiga ta bakwai hujjar Imam Bukhari saboda Abu Musa da Ashari wasu daga cikin hadisi sun nuna cewa ya halarci yaki da Abu Musa da Ashari kuma ya sai da ya dawo daga Habasha sai da ya dawo daga Habasha sannan ya ya wato halal ya fara halalta ya kokarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka yace suka ce Abu Huraira shi ma ya wasu daga cikin ruwayoyi ya ce manzo Allah ya mishi sallah da roƙar ruwa a wani ya koka da aka yi da Najat Najat kuma abin da aka fi aka fi sani yakin da aka yi shi za ta rika da to ki kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa a shekara ta bakwai ne aka yi wannan yaki wanda yana shi da ikhtiyarin Imam Bukhari da wasu daga cikin malamai sun ba da amsa suka ce ba dalili ba dalili ba shi abu hurairah cewa yayi wato ya bazalla yayi mushi ya mushi sallah ko ya mushi sallah sallah na roko sallah na wato tsoro a a bangaren najat bangaren najat kuma wuri ne mai fadi ba dole za ta da qadin bace wata ila akwai wani yakin aka je abu hurairah ke bada labari almuhim dai akwai sabani na malamai akan wannan amma dai da yawa daga cikin malamai suna cewa shiga ta hudu ne kuma wannan shine ikhtiyarin ibn qayyim aka tafi yaki na wato banu qatfan Qatafan su ne suka takale da gimma manzana ya fita saboda yake su banu muhayar da banu fa'ala a saboda haka sai ce fi ba da ayyami a wasu daga cikin wato kwanaki ranaku da manzana ya fita yaƙi da abokan gaba wani yana nuna maka cewa asalin salatar khawfi an shar'anta ta ne yayin da ake gumuzu da abokan gaba ba kawai yanzu misali dan idan wani abubuwa haka na rabe da alaka da tsoro ba saboda shi ba za mu sallar tsoro ba mu ce kawai dan ana wasu yan rigimu haka tsakani rigima mu da bata kai ta kawo ba ta yaki bace ta san baki ne ko wani abu a wannan ba za ta tsoro ake yi ba za ta ta kore yaki jihadi ko wani abin da ya kama da wannan wanda yake za a iya saukar da shi mazauni na jihadi ne فقال فقام طائفة معه وطائفة bi za'il adu yace wasu daga cikin suka tsaya tare da shi wasu daga cikin suna fuskantar abokan gaba ibnu hajar al-asqalani a wajen wannan hadisi yayi magana cewa to ta yaya su waɗannan sahabbai na shi suka raba wannan ko in nasu tunda kamar da hadisin yadda na karanta hadisi yake nuna mana in Allah za a ga manzo Allah da ya sallah raka ɗaya da su su wancan da bisu sallama ba su koma wajen abokan gaba sannan wanda suka zo suka joinin manzo Allah suka suka cin da shi yana sallah suka halla shi ya sallah da su ya ƙarshe raka'a daya tare da su shi ya sallame ya riga sallame wa shi to wa ta ya suka rama din shi ne Ibrahim Hajar Asqalani yake cewa abin da yafi yafi a ce shine su ma sun rama ne bil munawaba ita waccan ƙungiyar da ta fara zuwa ta sana ta farko tare da manzo Allah ka raka an farko to ita ce ƙarshen kuma isa sallar kuma ita wacce take ta zo a ƙarshe ita ce kuma farkon gabawa saboda a yi balansin abin kuma hadisi na Jabir bin Abdullah yana ma yi ma wannan wannan fahimta ta Al-Hafiz bin Hajar shaida ce saboda idan ka ce ba haka ba to kusan dalilin da yasa aka shar'anta wannan to ai ka rusa shi za su koma da shi kadai liman ya je kawai ya fuskata abokan gaba su kuma su raba su juya alƙibla kuma su ci gaba da yin wannan sallan ai kaga shi kenan sai a zo a kashe shi ba zai yiwu ba to kuma idan kace kuma wancan su dawo su ƙara kaza kaza zai jawo an yi aiki aika sai kace da yawa amma in kace su wadannan su raba ragowar raka'a su in suka rama sai su koma kaga sun gama sallah kenan su kuma wannan su dawo su ci gaba da sallar su wannan babu wannan kaga wato wato an sami yanda ake bukata ibn hadar yake cewa أتموا لأنفسهم في حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على على التعاقب yace zai yiwu ya zama wato wasu ne suka yi suka karasa farko gobe sai wasu suka suka suka karasa wasu akai amsa amsa wa huwa rajih wannan shi yafi zama rajihin magana min haythul ma'ana ta fuskan ma'ana wa illa in ba haka ba fa yastazimu tadhi'u al-hirasat al-matluba wa ifrad al-imam wahdahu in ba ka zai zama wato asalin gadi aka ce sai a majuna gadi ai kaga dai an tozarta shi kuma za a bar liman shi daya wanda kuma wannan kaga zai ba ya zama ba shine makasudi na shari'a ba saboda wato yanda yanda shi Abdullahi dan Umar ke bada ya sallar aka yi mukara fadanta shi ne matsala ya fara zuwa al-qibla ya dauki rabin dakaransa suka fara yin sallar tare da shi da suka yi raka'a daya shi kenan sai suka yi zuwa suka juya a musu suna cikin sallah ba za su sallami ba sau da ka ga wani yana maka cewa in suka tafi su kuma ba za su yi wasu maganganu ko su motsi wanda yake babu bukata ba sai dai wanda ake bukata kawai saboda ita darura to kadar bi kadariha ana ana wato tsara darura ne gurgurdanta in ba haka ban ka kara abin da yake kari ne ko kai ka je ka karo daga baya sai na biyu suka zo bazala sai ya kara shirka a tare da su shi sai sallami da ya sallame kuma sai juya shi abinsa su kuma da sai suka ƙarshe sallar su da suka ƙarshe sallar su a dai wajen su ba su canza position ba suna gaba kuma suka je kuma da suka dawo suka ƙarshe sallar su a haka wannan shi ne ɗaya daga cikin wato siga yin siyar da sirati alisista a wani sifati sirati alisista ɗaya daga cikin sigogi ke da ba ita ce kaɗai ba ban illa iyaka akwai wasu abubuwa ne na 'yan fa'idoji a ciki nan akwai kamar da muka faɗa akwai nuni zuwa ga wato wajabcin kiyaye lokaci wajen sallah kiyaye lokaci maslahan lokaci ita ce abin gabatarwa akan maslahan cika rukunan sallah idan ya zama rukunan sallah ba zai a cika su ba ba zai a cika su ba za a yi sallah a lokacin amma kuma za a iya sallah duk da ba a cika wannan rukunan ba to wani a fara a gabatar da maslahan lokaci akan maslaha na kiyaye wato rukunan sallah da kuma ita da sauransu sannan kuma akwai nuni zuwa ga cewa mummune bai kamata zama su zama wato a daskara ba kar su zama wato sun tafi suna fada da abokan gaba kawai su ce sallah sallah sallah su ce in shi kira zuwa ibsu iman karma kwaciya a tutugo su daga tushe saboda ka dole su zama suna da ido a cikin duk abin da suke suke aikatawa sannan kuma a wannan yana nuni zuwa ga cewa wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan hadisi wajen cewa shi kaga motsi dan kadan a ko babu motsi da yawa in akwai bukata wannan baya bata sallah wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan hadisi akan haka saboda daga sha su juya bu sallama ba da ma iskalin wannan aya babu larura aka yi ta in ba wai babu larura ba baka zuwa ka ringa wani wasu motsi kai ne an gwamnati kofa ka je ka bude ka zo ka cigaba sallah an kara kofasawa ka je ka bude kaga wannan abin yayi yawa kuma shi wani babu larura ne shi da abin da yake an wato wasu wurare ne da aka takaita amfani da su to baka zuwa kuma ka fanza mashin in ka fanza mashin ba kuma sai ya banna kuma sai ya banna amma ba ƙara karanta wasu wani hadisi ko to masha Allah ina ganin sai mu shiga hadisi na gaba مالك وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع آه صلاة الخوف أو صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذي بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم قال المصنف الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة آه وجم آه حديث لما كبروا na yi ta magana akan wato a yaƙi na zatin rika wanda da yawa da cikin malamai haka suke faɗa saboda suna lura da wani yaƙi ne abulai da kuma da fara fita a wannan shekarun suke lura da shi saboda haka gawa sai zama kisan wannan hadisin na gaba da na bayan shi zai bai ɗaya amma su daga cikin malamai suna cewa daban-daban ne ba za mu karanta hadisi sai mu zo mu magana saboda kamar zatin rika inda ya kamata a ambaci ta shine a wannan hadisi na biyu hadisi daga yazid ibn rumad an salih ibn khawwat ibn jubayr wannan duka tabi'ai amintattu kuma amma salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga wani wanda ya salla bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tare da manzo Allah salata zatar riqa salla da aka yi a yakin zatar riqa salatal khawf shi salla da na tsoro anna qa'ifatan saffat ma'ahu cewa wani gungu daga cikin sahabban sun yi sahu tare da shi wa qa'ifatu mujahala adubi wasu kuma suka je suka fuskanci abokan gaba fa salla bil ladina ma'ahu raka'a sai ya sallaci raka'a ɗaya tare da wanda suke tare da shi thumma tabata qa'iman sai manzon ya tabbata a tsaye wa atammu li anfusihim sai suka cika sallar su kaga wannan ya nuna maka akwai mutunci tsakanin wancan wancan hadisin wancan hadisin shi a hadisin riwayar Nafi' maula ibn Umar cewa yi lam yusallimu bi sallama ba shi kuma da cewa kai wa atammu li anfusihim suka cika ma kansu kaga rashin sallama kina sun man sallama suka idar da sallar su haka suka juya fa saffu wijahal adubi suka je suka fuskanci wato abokan gaba wajati qaibatul ukhra su ita kuma wacce take ba ta salla din ba wannan ragowan gungu da mayaka din sai suka zo fa salla bihim rak'atu rak'atu allati baqiyat sai manzo Allah ya salla ya salla da su raka'a da ta karasa ta karasa bai karasa ba ثم ثبت جالسا sannan sai ya zauna a zaune yana tahiya amma dai ya ja tahiya kuma ya zauna a zaye a zaune wa atammu li anfusu suka cika ma kansu thumma sallama bihim sai sallame tare da su wannan amma da yace aradul nabi sallama a rasulillahi wannan sahabin da ake cewa ya sallata da manzo Allah huwa sahal ibn abi hatma so yace sahal ibn abi hatma a wani nusa lagu ake suhail suhail kuskure ne sai da sahal shi ne daidai shi wannan imamu ahmad imamu shafi'i imamu malik ibn anas sun fi zaben wannan wannan riwaya saboda in ku ta dan sauki ta kuma ba babu tawalil harakat babu har wato motsin da aka cika da aka tayi ba shi yawa ba wannan suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sallah din tare da wasu daga cikin bangare daga cikin wato mayaka din suka yi sallah da aka yi raka'a daya manzo Allah sai ya tabbata su kuma sai suka ƙara shi sallar su shi yana tsaye suka yi sauri su musa ƙarshen sallawa kaga sun ja abin gajeruwar sura kenan sun katu gajeren karatu sau da aka yi wannan suka cika ma kansu suka juya wajen abokan gaba kaga su suka ba sallar su dama kasar ciya ne daga baya kuma sai su ita suka dawo suna nan wato tare wannan kaga shi yana nuna maka wato maslahan jami'i shi kuma muhimmancin jami'i in ba haka ba sai a ce kuma zo ku abun a wajen yaƙi da sai a ce kuma a cikin abokan abokan abokan abushi waɗanda ba su sallan ba ku kawo wani ne muku limanci kuma da sai a faɗa haka to wajen yaƙi ba a buƙatar haka ba a buƙatar baki yawa ba a buƙatar baki yawa saboda haka abin da ana yi a sallah duk abin da ga shi shi da mutunci ya maka a sallah yana nuna maka to an tsare shugabanci ya kala eh ba a san wani ya zo kawai haka nan yana riga liman yana abin da ya ga dama ko yana shiga yana liman kullum da a cikin masallaci sulɗansa ne a wajen malaci shi wato wanda sahabi yake cewa sai suka gama sallah suka juya wa mazala ya tsaya tsaye su kuma waɗannan wanda ba su sallama suka zo suka yi joyin suka Allah manzo Allah suka yi ƙarshe suka yi wato raka guda ɗaya da manzo Allah shi ya mishi saura to manzo Allah dama tahiya shi zai yi su kuma sai ba su yi tahiyyan ba suka yi kaga wannan raka'a farko ne in ba ka in ka in ka ta san lokaci bai ne aka za su zauna su tahiyyan su in ya sallame sa shi ta kawo ta amma suka zo shi kuma ya tsaya yana jiran su sai da suka je raka'a ta biyu ya zo wajen bigirin da tahiya to shi ne suka yi ta gyada mana manzo Allah sai manzo Allah ya salama da su manzo Allah bai salama da na farko ba amma kuma ya salama da na biyu wannan shine wato abinda wannan ruwaya take nuna mana a wannan ruwayar Imam Malik kamar da na faɗa ya kawo ta cikin motsa ya fi zabanta ya ce ya fi zabanta saboda ta fi sauki wannan yana nuna maka cewa wato Imam Malik yana da wasu ruwayoyi da yake da shi wanda wanda wato ya same su ruwayoyi kamar hadisi Abdullahi dan Umar ai dama ya rawaito shi ma ya da ruwayoyi da suke nuna wato bambance bambance da ake da shi na sallar na sallar wato tsoron amma dai shi ruwayan da tafi sauki a wajen sa shi mura'atin kawai da yake ne zaba abin da ya lura da shi kenan shine wannan ruwaya ta ta wato shi Salih ibn Khawat ibn Jubay wannan hadisi in kun ba a mace waye sahabin ba cewa ya amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga wanda ya sallata da manzon Allah amma kamar yadda kuka sani in dai wato ya tabbata cewa mutumin an fahimci cewa sahabi to ba a bukatar sai a san waye ba shi in ya ga dama ya zama Abubakar in ya ga dama ya zama Umar in ya ga dama ya zama Hafsa ta zama Hafsa ta zama Aisha ta zama Abu ya zama Abu Hurairah ya zama Abu Sa'id Ashari as-sahaba kulluhum udud sahabbai dukan su adalai ne ba ka bukatar a ce wai waye ne in ci baka yi sallan balle a gani a amshi da iraki a gani wato shi amtace ko amtace ba to amma akwai ruwaya da malik ya kawo akwai ruwaya da malik ya kawo sai yake ruwaitowa daga alqasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq daga shi wannan salih ibn khawwat ibn jubair daga wani sahabi sahal ibn abi hatma sahal ibn abi hatma amma a matsayin makaransa to wannan shine haifar da wani iskali wajen malamai shi sali ibn abi hazman nan abinda al-waqidi ya faɗa muhammad ibn umar al-waqidi yake cewa ya an haife shiga ta uku ne idan za ka riƙa shiga ta uku ne aka yi dami dan shiga ɗaya zai san wani abu a ji an haife shiga ta uku bayan hijira ai ba zai yi ba ko ma ka ce shiga ta bakwai aka yi kamar da imam al-bukhari da sauran malamai suka gaɗin jayar dan shekara uku a shiga ta bakwai yana shiga nawa ne ya wuce shekara uku ne shi ma na zai san wani abu a nan dan haka shi zaɓin malam a nan wasu daga cikin malamai suka ce a wannan kaman bai dace ba abin da ya dauke shi ne wato ruwaya nan da Malik yake ruwaitowa daga Al-Qasim ibn Muhammad daga shi wannan sahabi Sahal ibn Abi Hatma amdin maganarsa wataƙila shi ma ya je daga sahabin daga sahabin da da ya hikato wannan salata za ta duka to amma zai iya yawa zama wannan sahabin ne gaskiya saboda maganar al-waqidi magana ce wacce take akwai abin da ke cin karo da ita akwai ruwaya da Abdurrahman ibn Abi Hatim Razi ke daga Abu Hatim Razi babansa daga wasu daga cikin mutanen gidan Salih ibn Abi Hatma cewa wannan sahabi ya halacci bai'at Ridwan ya halacci Uhud ya halacci ya goga tare da manzala kaga babba ne kenan balagaje ne ba wai ba wai yaro ne karri kai ta ce tsammani ba to in haka ne ko kaga kuma shi Abu Hatim Razi ya ji wannan magana ne daga daga daga wasu daga cikin mutanen gidan mutanen gidan shi Sa'ad ibn Abi Hassan daga cikin jikokinsa to kaga magana su kuma yafi kama yafi kamata ta zama ta zama daidai an ce ya halarci duka mashahid in ba badar ba duk mashahid da aka yi duk wata inda matsala je ya kokansa an ce ya je kuma shi yawa matsala wato jagoranci ma a yakin uhud to kaga wannan yayi gina na maka sahabi ne wato tabbatacce ne wanda ya girma a lokacin dan haka wannan zai ƙara jaya da abin da shi ma da ya tafi a kai na cewa wanda ke wanda ake cewa ya sadaka da manzo Allah a wannan yakin wannan shine Salih Sal ibn Abi Hasma Imam Malik da aka zo sai yake cewa wa hadithul Qasim ibn Muhammad an Salih ibn Khawwat ahabbu ma sami'tu ilayya fi salatil khawf yace ni abinda ne nafi na fi kamtsuwa da shi yafi soyuwa a wajena shine wannan sifa da aka zo da shi hadisi ne saboda shi kaga ba babu motsi da yawa kuma wato an tsaya dai wata wata ta gama sai da ta gama sallamewa ta ji hankalta a kwanci ta riga ta sallanta ta yi sallan a haka daga nan kuma sai wata ta zo ita ma kuma ita ma bata tashi ba sai ta gama sallanta a wurin ta idan to shi imamu malik yake cewa shi wannan abin a cikin motsa yake cewa shi wannan abin ya fi ya fi bashi sha'awa wato anan ba yana kokarin kamar da su daga cikin ah, wato yan baya yan baya daga cikin malikiya sun zabi cewa imam malik kamar yana nuna shi ragowar hadisan shi bai amfani da su kamar ma makaruhi da amfani da su wannan ba shine abin da imam malik ke magana ba imam malik dai yana gaya maka cewa wannan ya fi sauki ya fi saukin tabbakawa amma idan ka yi ragowa kamar da imam amur ke faɗe faɗa to kuma wanne kai ya ya ya cancanta a yi kuma musamman ma wani lokaci dalilai suka fita babban dalilai da ke sa a yi wancan ba shi sa a yi wannan din ba don haka za su iya sha babban ka zama abu da kai istihbabi a yanzu ba shi za ka istihbabi a wani lokaci ba imamu ahmad wannan shi ne ruwaya daga wajen shi ma ya tuna kan wannan ruwaya na salih ibn khawwat ibn jubair da shi ne su imamu shafi'i saboda wato yanayin saukin sallah din amma kuma idan aka zo da ragowar sallolin a haka to wannan duka wato ya abu ne wanda yake ya kamata kuma wato kar a ibn taymiya yana cewa ire-iren waɗannan sunnoni idan suka zo to abin da ya kamata shine kar a kashe sunna mu galibi wani lokaci matsalar mu kenan mun mutane sunna ta zo guda biyar to amma sai ka samu wani wata sunna guda ɗaya kana ce mata kuma in ba a yi ta bara nan ka inkari ka ce dami aka yi aka yi ba a yi ta ba aka yi wata idan sunna ta zo daban-daban to sunna shine yau in kai wannan gobe kai wancan in za ka iya in kuma ka iya ba to guda ɗaya ka haddace shi kenan ka kai ne ka gaji ka gaji yayin amma in wani ya zo ya ɗan baka kuma kar ka masa inkari kuma kar ka ce wai ai yanzu mu a garin mu mu kaza muke yi kaza mutane sun sun fayar rigima wai mu a garin mu kaza muke da haka wai ka kawo musu abu abu abu zai kola musu kai to wa ke bin ina da dubi mutane ba suna bin malaman su ne ba to zai su bi malaman su bi malaman a lokacin kuma idan me za su ce su sai an rubuta nasu kuma zaka ba tsayawa a ce wai za a bi inda da bayan suna ta zo daban-daban ila iyaka ne wasu da ina su za su jahilci su da adalci shi kenan kaga sai a gabata da maslaha na haduwan kai kar kuma a ce za a yi rigima a wannan shine abin da Imam Malik ya faɗa ina ganin sai mu shiga sai mu shiga hadisin gaba shi ma in muka zo sauran fawaidin hankali sai mu karanta su ko babu lokaci to shi kenan sai ina ganin sai mu sai mu fara mu shiga fara hadisin Jabir ko da dai bamu gama duka ba shi kuma mu ji shi yana da yawa shine hadisin karshe a a babi din idan muka gama kuma sai mu kawo fa'idoji da malamai suke faɗa a cikin a cikin waɗannan babuka baki da inda lokaci ko mu kawo ragowar ma mu kawo ragowar wato sigojin da ake da su a sallah da al-khawf bala ce wa an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم وذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع مثلا يا يسلم ورنا kala daban-daban wannan kuma hadisi ne na Jabir Jabir ibn Abdullah al-Ansari da shi da babansa duka sahabbai ne Allah ta'ala ya jani su duka malai ce matsala Jabir ce shahidu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawf na halarci tare da manzon Allah sallar tsoro fa safafna saffaini sai muka yi sahu biyu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dogon sahu akai wal adu bainana wa bainal qibla a lokacin su kuma makiya suna tsakanin mu da alƙibla kaga suna suna alƙibla kenan haka ba mu ne da muke gabashin yammacin duniya kaga gabas ce alƙibla mu to makiya su zo ta gabas haka abin ya faru takabbar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an da manzo ya kabbar sallan ma duka sai muka kabbar sallan kaga wannan duka duka wato duka an kabbar sallah din thumma raka'a sai manzo Allah ya salla ya ruku'i wa raka'a ala jami'an duka sai muka yi ruku'i eh to ayana kallo ba ana kallo ba ana dan kallo su ai eh thumma rafa'a rasahu min ruku'i sai manzo Allah kuma ya dago kansa daga ruku'i wa rafa'na jami'a duk muka dago thumma hadara bis sujudi sai manzo Allah ya hadi yana bi sujada wasaffu alladhi yadihi tare da wato wannan dinsa wannan wato sahun da suke bi da shi sahun farko kenan wasaffu alladhi yadihi wa qama saffu al-mu'akhkhar fi nahr al-adu su kuma wanda suke wato sahu na biyu sai suka zauna suna kallon abokan gaba su musulmi sun yi su jira ba dan aka je su jira kaga abu sai ya lalace kuma falan ma kabar nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda yayin da manzo ya gama sujudan sa wa qama saffu alladhi yalihi su ma kuma wato wanda wato wanda suke bayan sa bayan sa kai tsaye su ma suka miƙe in hadara saffu al-mu'akhkhar bisujudi su ma wato waɗannan wanda suke sahun da wanda suke bayan bayan su su ma sai suka fara suka tafi sujada din su ma wa qamu su ma sai suka miƙe sun mata kaddama saful mu'akhar bayan sun miƙe sai wato su ɗan bayan sai suka dawo gaba wata akhara saful muqaddam su kuma ɗan gaban suka kowa baya za a shi sallah ba sun marka annabi sai aka ce wa sallah haka kaga an samu canji na na na formation an samu canji na tashkilan yanda aka yanda aka raba kowa ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظل يقال ركوعي وركعنا جميعا دك مسلم كان ركوعي ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا sai dago daga ruku'i muka karago dukan mu thumma nahayara bis sujudi sannan kuma sai yayi ya tafi sujada wa saffa alladhi yadihi tare da wato sahun da suke bi da shi kai tsaye su wa nabiyin na farko kenan tunda sun dawo na farko yanzu su nabiyin sun dawo na farko yanzu da haka su ne suka fara yin su kuma sujada din su kuma ta bai sujadan ba ثم انحدر بالسجود وصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى وان سوني النبي ركعه فرقو فقام الصف المؤخر في نحو في نحر العدو su kuma wato wanda suke nabiyin wanda sune raka'a farko suke da daya su kuma sai suka tsaya suna wato fuskantar makiya falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujuda yayin da manzo Allah ya ƙara sujadarsa wasaffa alladhi yalihi tare da wato wannan wannan sahun da suke bi masa in hadara as-saffu al-mu'akhkhar sai su ma wanda suke bayan su su ma suka suka wato fadi bisu jiri suna masu sujada fa sajada suka sujada thumma sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam da aka je kowa ya zauna kenan ka kowa na kallo ai shikenan sai manzo Allah ya sallama ya yi tahiyya ya sallama wa sallamna jami'an sai muka sallama baki da qala jabir Jabir yace kama yasna'u harasakum ha'ula'i bi ura'ikum wato sun tsaya ne sun tsaya lokacin da ake sujada su ko sun tsaya a bayan a bayan wato masallata kaman yanda masu gadi suke yi ma shugabanni shugabannin ku kawai mutum ya zauna haka wani wani take mishi baya inda wannan kun san ba daidai ne a sunna ba kina ka kace kama yasna'u harasakum harasakum ha'ula'i bi umara'ikum bi umara'ikum dai ina maka wato tamridin abin ba shine abin da yake ya shahara wurin sahabbai manyan magabata ana musu ba amma wasu daga cikin sarakuna ne aka samu ana wato suna yin haka wannan kaga muna da siga guda ta uku kenan siga uku da malai kawo mana sigan farko shine wato a da bazala ya yarka a farko da su hadisi Abdullahi dan Umar sai suka juya bi sallama ba wasu suka zo suka suka yi sallah tare da manzon Allah shi kuma da suka yi sallah din sai shi cika ragowar raka'ansa ya sallama ya riga sallama ya riga su fita a wannan lokaci su kuma ko su kuma kowanne su sai ƙara maimaita raka'a ɗaya da ta kubuce masa to siga ta biyu kuma shine hadith Salih ibn Khawwat ibn Jubair wanda a sahih yake rawaitowa daga Sa'ad ibn Abi Hatma shi wanda suka zo a farko sun cika sallar su ba zalla amma kuma shi ne cika ba a lokacin ba kaga mamu dan farko sun riga liman fita daga sallah amma su waɗanda suka zo su kuma sai matsala ya jira su suka sallama tare wannan shine siga na farko siga na biyu kuma na uku kuma shine siga hadisin jabir shi wannan idan Allah ga suna suna kallon ikili da mazuru ne ake yi wato ana kallon kallo ne haka an ce a cikin a yakin yaki na Juhaina aka tafi wajen su sai suka ce a su a ba a kyale su ai da ba su ba su sallah sallah ta fi soyuwa a wajen su akan ma ƴaƴan su ta bari sai yayin da suka je sallah din ne ba kan kawai mu kan ba yaki za a yi ba sai mu sai mu jira musu nan da nan da nan sai Allah ta'ala ya mamu ya mamu shi wahidi cewa ga abin da suka shirye to shine ubangiji ya sharanta manzana wannan wato sigan saboda ya kunyata su shi kaga yanda aka yi manzala ya kabar sana daga surka amma sai aka yi dogon sahu da aka yi dogon sahu yadda ta yadda wato ko ina za a hango su makiya to sai manzala ya yi karatu ya yi ruku'i ya dago daga ruku'i a tare a wato ana yi kaga ba a tsaya za a ce ana kallon ana kallon mawazin sujud ba a tana mawazin sujud bayan ga wasu a gaba ana ana kallon su dole ku shuɗi kaga ba kamar yadda aka saba a sallah ta gida ba to a haka ana cikin yi sai mazala ya tafi sujada sai sahun da suke bi da shi sai suka tafi sujada tare da shi su kuma waɗancan su kuma suna tsaye suna musu gaji mazala kuma ci da ya ɗauko da sujada su ma waɗancan suka ɗauko su kuma suna kalla abokan gaba su kuma waɗancan su kuma suka sujada su ana gama kuma sai aka canja mahalli na aka canja mahalli na gaba suka dawo baya baya na baya suka dawo gaba su ma suka dana yadda aka dana nan abin da sun dana kaga yana da kamanceceniya da yana ƙara fasara mana hadisin Abdullahi dan Umar can hadisin Abdullahi dan Umar da Hafiz yake cewa a zahir su na biyun su ne suka fara cikawa a kan wannan to kaga shi ma wannan da aka ce da aka ce wa'annan su dawo to su waɗannan su ne wato suka fara cika sallar tare da manzo Allah kafin waɗancan duk da sallama tare aka yi amma suka fara cikawa su suka fara cika aikin da aikin sallah din eh so saboda haka ne wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne a sigogi da ake da shi na wannan akwai rago wasu abubuwa da zamu akan su shi wannan hadisi na sharhuha insha Allah idan muka zo sati mai zuwa za mu ƙara bi ta wannan hadisi kuma mu ƙara yin abin da ya mana saura da ma ragowar hadisan wasu fawa'i da za a tsinkayo a cikin waɗannan hadisai da masu na sallah na tsoro wanda dukkan shi za ka shar'anta mana saboda a nuna maka sallah to sallah fa abu ne wanda yake a mai muhimmanci ku kula da kyau ku gani a lokacin fa da ake fa kokarin tabbatar da addini ko wani abu shagaltar da mutane a lokacin ubangiji baya da mu ne su sako da ibada wannan me zai ba su shine ya nuna musu cewa asalin wato nasara daga wani ubangiji ake ba kar wani ya tsaya yana wani cika baki yana cewa yawa yawa yawa yawa kina lokacin da aka je musulmai da can tun da mazala ya jira duk aka tafi ya jihadi salin alaji ya zuwa ya jihadi a zuwa da samu nasara saboda duk sauran sahabai sun fahimci tarbiyyar maza Allah amma daga lokacin da mutanen baka suka musulunta nan da na kuma aka zo aka za a tafi yaƙin furai su ba su da musulunta ba ana tafiya sai aka fara cewa a yau dai yawa dai ka yi ba a ga yawa kuwa ta ke sai aka samu jarabawa a wannan waje saboda ubangiji ba haka yake so ba kar ka tsammanin yanzu a dai yanzu yadda ake rigimu tsakanin yahudawa da wasu na na na ita ai wasu da cikin malami ma aka aka tsirar da wannan wannan ra'ayin sun ce ai wannan wani abu ne da ya faru a hukum salatul khawf salatul khawf ne bai kamata a a sake ta baki dai irin sallolin da aka saba yi a nan ba a so in ka ce yanzu misali in waje ne kawai da zai dan tafi je ya yi ya dawo wannan kaga ya zo sunna ai ana iya dan aiki wanda bai kai ya kawo ba a ji a dan yi dan kankani a sallah ba zai bata sallah amma abin da ya jawo a juya ko sai an shiga wani wuri ko sai an an shiga wani daki an fito haka wannan an yi aiki da yawa an yi aiki ya yawa kwaye da gaske kusan har an juya mal ibla baya to ita kuma barura ta qadara bi qadariha ana daidai gwargwadon da ruwan ake ake ake wannan ɗinta mutane sallah za a iya riskanta to a ji a dawo ne ya fi alheri insha Allah. Ya, eh akwai akwai masu ra'ayin su fa da ila muka zo ga tuna mun kafin mu karatu ila za mu dan yi magana kan wannan eh ajiya wal ibla baya da ina ku tuna hadisi dole da ne ba shi ma ba ajiya ba hadisi dole da ne eh shi hadisi dole da ne aka shi ma ajiya amma da farko da mutan biyar ko a ban gane ba da aka farko to an ji a cikin labarin to kuma wanda za su yi yana ajiya al ibla dole an juya ita na wannan su yi gaba sanan wannan su yo gaba ko bai sallama ba sai kuma bai sallama da wato da ba ku ne kuma in ba a da ruwa irin wannan ba eh biya wa ila da aka farko zai zai zama akwai akwai iskali da yawa cikin malamai suna cewa in aka biya kibla baya to salata ta ta baci dan ba wasu daga cikin malamai da suke ganin akwai wani akwai abin dubawa ba kamar wannan sun yi amfani da wannan hadisi da wasu daga cikin hadisai
wato aikin da aka iya yi da farko da farko ne da ba ku ji a cikin labarin da kuma sai kuma bai yawa ba kamar misali ko ba ce a haka jiwonka na ka ɗan tafi wannan duk malamai sun halatta haka a aikin magabata da aikin ma'aiki shi kasa ai akwai wannan maza da kaga yayin da yake sallah Aisha tana tokare a gabansa ai zai ai ya kamar wani aiki ne haka ya dan taba ta to to kushe kafan ta haka sai ta alamar cewa zai sujada a wurin kaga aiki yayi a wurin so yana da wannan akwai sa sunna za ga an dai wani aiki an dai tattaf an dawo duka an yi wallo maza da wani lokaci yana sallah aka ga ya dan yi gaba ya yi haka da hannu aka ga ya dawo aka ga ya yi wasu abubuwa aka ce me ya faru a shi a cikin a cikin wato sallan an taɓa bujiro masa da da wato yabanyan aljanna bai samu ya ya dinka ya dinko ba yace da na dinko da mu ƙara samun wani da kun sha wani ina da mu ƙara jin wani marar wani abinci ba Eh, ba ba ƙara jin yunwa ba banda wannan kuma yana cikin sallah akwai dabba ta ba wuce masa gitta masa za ku tuna sai masa za ta nabi an kawo wannan hadisin ya sauri ya rigaye ta ta wuce ta baya kaga wannan shi ma aiki ne da yawa sannan kuma banda shi kuma akwai wani lokacin aka gani hannunsa yayi haka ya ya kama wani abu daga baya haka sai ya saki shi aka ce mun ga kai wani abu sai ce wani shidan wani shidani ne yana son ya shiga tsakanin sallah da da har ya shage shi da ya shage shi kuma daga baya kuma ya sake shi wannan kaga da aiki ne kuma ba ce ya sallar sa ba ba to aiki kare idan irin wannan sai dai wanda ake magana shi ne mutum ya juya wa illa baya wasu ce malamai sun huta kasiya da wannan hadisin haka da sauran hadisai hadisin dole ne ma kaga shi ai har ma manzon Allah fita ma yayi kuma aka zo aka gini kuma so abubuwa ne dai wata irin muka zo haka tana mun za mu kara sai mu kara tattauna kan wannan masalar insha Allah to sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh